الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ فضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka ‘yan uwa masu kallonmu da saurare assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alhamdulillah mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan harka mai albarka a halkar da walillahi alhamdu na tabbata sako yana isa a yau zan fara ba da tukuici na daga ƙarshe na saba magana farko nake ɗauka amma yau zan ɗauko ta ƙarshe saboda za ta mun amfani akan gina maganganu na akai malam yayi wata magana daga ƙarshe sai ke cewa duk wannan tashin hankalin da kumajin masu yin raddi da suke yin raddi billahi allazi la ilaha illa huwa suna yi ne saboda sun san duk wannan karerayen da suka gina in mun rushe su to mun rushe duk karerayen su babu wata kasuwa da za ta ƙara ci sai kasuwar kitabu wa sunna to wannan magana ta malanta min daɗi saboda abu guda biyu abu na farko gaskiyar malam babu kasuwar da take ci sai ta kitabu sunna wannan ta sanya yanzu muka kwace wani linzami da kuka dade kuna fa wannan da shi yanzu ta bayyana a wajen al'ummar duniya cewa mu ne ahlul kitab da sunna mu ne ma'abota kitabu da sunna mu ne ma'abota kitab wa sunna an fahimta a so da haka kasuwar ka yanzu ka fahimci tana cikin hadari malam dalili kasuwar da aka dade ana fa wannan da kitabu da sunna da ita to yanzu mutane sun fahimci wato daman kasa idan ana so a mutane da sisa sai a ce suwa ne suna kaza to yanzu za mu bi karatun yau da kai za a ƙara ganin ina kitabu sunnan take to abinda nake so tun da yanzu ƴan uwa sun fahimta ina kira ga dukkan ƴan ɗariƙar tijjaniya tun daga yanzu in ga shi'ar ɗinmu gaba ɗaya kuma kitabu sunna saboda kun dai gani kar a ƙara mu ƙaryan cewa daga yanzu ku ji da kyau da an ce ahalus sunnatu kusan mu ake nufi dan mu ne masu kitabu sunna kar ku ƙara bari wani ya ƙara hijakin wannan sunan na ahalus sunna daga hannunmu tunda dai gashi mun zuba dagan nan ƙasa da sati biyu ko an kai sati biyu yanzu ko kusan sati biyu yanzu da muka fara amma ta bayyana wa duniya malamin can tatsinniya yake tara mutane yana musu mu kun mu kawo kitabuwar sunna suwaye ahalus sunna yan ɗarika tijjaniya kar mu ƙara bari wani haijakin ahlus sunna mu ne ahlus sunna ya tabbata kuma gaskiyar kamalan a maganan cewa a kitabu sunna shi kadai ake bi wallahi shi kadai ake bi sai dai ina so in faɗa ma wani yau wallahi mutane wato mun mabanna da yawa kuma malam kai kaja saboda Allah kai kaja abin da yasa lokacin da aka fara wannan dagar ni na buga ma waya na kira ka na nuna ma haɗarin dagar nan don ina tausayinka akwai wani asirinka da Allah ya rufa a idan mutane kai malami ne so amma na ga kana nema ka tona ma kanka asiri na kira ka a waya malam sai ka nuna ma wayar da nama kamar wani alfahari ne ka fito kana ai ai malam Muniru ya kira ni ai wane ne wane ne wannan wayar da ka saurari abin da na faɗa maka a ciki cikin hikima wallahi da asirin ka bai tonu ba dan dagar da ba cika yanzu ba har mutane su gane ta ba ka da kitabu sunna tare da kai na leka gurin ne kuma na fahimci in ka ja dagar nan ta yi tsawo matsalar za ta dawo kanka ka ga yanzu ina nan zaune na san kuma sai dai ka kira da ai tunda ni dai na ma uzuri na musulunci dan uwana a musulunci na maka nasiha na hango abin da zai zame maka hadari kuma na maka ishara zuwa gare shi kaki kaga ai na sauke haƙina yanzu kuma ina nan na san dole a neme ni kuma ya zai asasanta tun da bulala ta fara yawa har an fara kaucewa ana cewa duk wanda zai yi raddi in ya isewa allama in taqi bin hilali saboda ni ba ni na kashe zomon bara tai aka bani okay na rikita ka har ka fara nema ka janye ka bar da hilali to ai daga kan hilalin na fara malam nace hilalin nan ba malamin addini bane na san waye hilali na san waye hilali hilalin nan ba malamin addini bane aka rakallah so shi kanshi hilalin bai gagara mu buge shi ba insha Allahu ban san ko fursa za ta ban dama ba amma da dai zan samu fursa zan samu faraga zan yi talifi in yi raddin hilalin wannan amma ba na ba yan alkawari bane zan diba faraga ta in na ga da faraga zan yi wa hilali raddi dan malamin nan da yake da awacewa wai shi shi ya ji tsoro amma in za a kara a kara da malamin shi shine hilali to ya san hilalin ma ba tsoron shi muke ba za mu iya karawa da shi mu dai abin da muka sani ba za a ruɗa mu ba mu zagi saboda na ga yau malam ya fara zage zage fa alaman cewa dama an ce mai abun faɗa baya faɗa to yanzu dai kai kake cewa ana zagi ana zagi saboda Allah yaushe muka zage ka amma kai yau ka fara zagi har shehu tijjani in shehu tijjani yau shehu tijjani da zai dawo ya ce mun ya ga annabi zan nuna shi sai ka faɗi kalma mara daɗi in shehu ibrahim zai dawo da zai dawo zan ya ce ya ga annabi zan nuna shi sai kai faɗi kalma mara daɗi wannan zagi ne to alamar da ke nuna cewa malam ya dan fara harzika kuma kaɗan ma ka gani bayan da ka ce baka zagin kowa kuma gashi yanzu ka fara cewa shau tijjani ya faɗi kalma kaza sai ka faɗi ta ƙarya ka danganta ka ce za ka ƙarya ta shau tijjani ko za ka ƙarya ibrahim wanda alamun cewa malam ya fara ruɗewa ne zan kuma kama ka a wata gaba wadda duniya za ta maka wani hukunci jiya na yi magana akan hilali hilali hilali na gaya muku cewa hilali makarici ne shi ya faɗa a littafin shi da kanshi ko shi ya faɗa a littafin shi da kanshi ko cewa makaryaci ne shi ko to za ku ji yau za ku ji yau mi kenan shi kuma malam da yake karatu tare da mu so da haka sai kai wata magana cewa maganar muƙabala wai cewa kai fa ba mahaukaci bane ka san abin da kake waɗannan yaran da suke ta magana wai suna so ne su taka a gadon bayan ka a san su shi ya sanya amma ai ba da shekara goma an san muƙabala aikin ka ne kayi kayi da yan sha akarwa kalla wannan kalmar in kana magana ana taka da bayan wasu a san dan mutum a san shi mu ba mu san cewa mutum yana kira zuwa ga addini dan neman sanayya ba amma wannan kalmar tana sa mu rika zargin ka ashe shi yasa kake dauko maganganu irin na su malamin shaɗa rabosi kana cewa zaka buga da su ka dauko su abubakar gumi daga cikin malaman ku duk wani malami da ya tasiri sai ka dauko maganar shi sai ka saba mar ashe ni na dauka kana da awane bisa ka'idar taimakon al'umma ashe kana da awane bisa ka'idar khalif tu'raf ok da mun duk kana saba malaman nan ba dan Allah maka dan a san ka ko to mu ba mun saba maka bane dan a san mu kuma wallahi malam asali sunna bana neman ka zame mun sanadiyar samun wani abu a duniya amma muka sani shubhar da kake ta gaya mutane sun fara rabuwa da kai dan wallahi akwai waɗanda na kusa da kai ne karatun su baya kubce maka karatun ka baya kubce musu a da amma wallahi suna biyo ne ta inbox suna faɗa min irin nadamar da suke yadda da suka rika bin su kana sharara musu fira da suna addini so wannan kenan a maganar muƙabala ni wallahi in ka ɗauka wai ina cewa zan yi muƙabala da kai ne wai dan neman a san ni bana buƙatar wannan kawai ina nema kawai dan gaskiya ta bayyana shikenan wannan ma da muke anan ta isa ba sai mun haɗu ba tunda ka kiya wannan ma da muke ka faɗa in faɗa tunda duniya na kallo tana alƙalanci ai shikenan so wannan magana ta biyu da na ga ya kamata in yi magana akan ta kenan magana ta uku shine kace wai wai wani daga cikin ‘yan uwa, ‘yan tijjaniya, wai yana ciwo mutane, ai, ai, wai muna sa kasakasai, saboda ba da hujja ta aya da hadisi, muna sa kasakasai, wai da su muke hujja, wai sai cewa kai, to ai muna sawa ne saboda waƙi'i, kuma in kuna da wani kasakasai na ahalin sunna wanda suke taɓargaza, kuma ku ɗauko mana, haba aka rawa ya zan na sha faɗar wannan ni ko ibnu taymiya bai san yi hujja da shi ba cikin wannan dagar da nake tunda ina da hujja daga Allah da manzo Allah ko ina da hujja daga Allah da manzo Allah so da haka dan ni zan tsaya ma sai na dauko kasa din wani ya ci bargaza kenan da ni da kai mu aje kitabu sunna mu koma juna sharri ko kai ma zan zo kan kasa kasan da kace dogara da su ai da ni da kai mu aje kitabu sunna tunda kai baka da kitabu sunna bari ka ka rudar da ni ni ma ka wasa da hankali na aje kitabu sunna in koma dauko kasa kasan wasu ina muku sharri Allah ya sauwaki ina tare da annabi Muhammadu ina tare da Allah ma'ana Qur'ani da sunna ba zan iya ajiyewa ba in koma ɗauko ka san wasu ina sharri kuma daga baya sai ina karatu abu gobe a ce malam mutane wasu ci abin da kake faɗa ƙarya ne mutumin da kace shine ba shi bane zan yi wannan maganar yanzu so ba ni da buƙatan in yi wata hujja da wani kaset ko wani abu kuna motsa wa yanzu wannan ba ni da buƙatar in yi in yi hujja da wani daban wanda ba Qur'ani da Sunna ba sai magana ta hudu sai kai wani wasa da hankali na sha dariya wallahi ina sauraron ka kuma na ji daɗi kuma abin da yasa ni ma na ji daɗi saboda masu bibiyan mu ma sun fahimci wannan kifadin malam ka kai kallo kwamfutar ka kana kallon ta kana karanto qur'ani ayoyi kake ta ja annabi Allah ya aiko annabuwa ne Allah ya aiko annabuwa ne duk ka gama wannan ayoyin can da aka ji masu shafe masu cewa ba a kawo aya ko hadisi yanzu wannan ayoyin da nake kawa daga suratul anbiya'i ba daga qur'ani suke ba ka ji faɗi wato wannan da mun dade muna ga mabiyan ku ba sa fahimtar addini sai a kawo aya tana nufin wani abu daban sai a karanta larabcin kawai a wuce sai a ce ita ce hujja akan abu kaza yanzu wannan ayoyin duk da ka kawo kana magana ne akan Allah aiko annabawa gardaman mu da kai ce maka muka Allah bai aiko annabawa duk ayoyin da kake karantawa na aiko annabawa ne to wai da mun gardaman mu da kai ta ba a aiko annabawa ne ka ce mun aiko an aiko annabawa mun ce ba mu aiko ba shine za ka kama wannan ayoyin ka kawo su ba fi muhallin ba ba a muhallin su ba fi gairi muhalli hako ka kawo ayoyi fi gairi mahalliya so abinda muka dade muna faɗa maka kenan cewa a kuna kawowa ne kamar kamar mai fasara ne wanda ya zo fasarar qur'ani a bai iya ba na tare da shi ma ba su iya ba amma da suka ji wata yar karina mai kama da, da wani yare sai suka ɗauka wai ce wai in aka je ranar lahira idan aka yi tashin kiyama na ana gudun fanfalaki wai an ce kawo hujjar gudun fanfalin ya Qur'ani sai ce a gashi nan Qur'ani ya faɗa sun marjan nahu sun marjan nahu sai muka sun marjan nahu sai muka bi shi wai sai muka biyo su da gudu da asfala safilin kowa sai da silifas din shi shine saboda gudu wai rajan nahu asfala safilin shine muka biyo su da gudu har silifas din sai shine irin wannan karatun da kuke tare mutanen ku kuna yi yau dai gashi ta bayyana ka kawo ayoyin duk da Allah magana aiko annabawa ka ce wai su ne hujjarka a cikin karatun da kake to da man dagan mu da kai akan magana Allah bai aiko annaba bane ko ya aiko wai wannan magana ashe har ka ta abin ta kai ka jawo mabiyanka larabci na Qur'ani ma'ana ayoyin Qur'ani kawai ka wuce ka bar su a larabcin su baka fassara ba dan in an jima ka ce musu an ce ba ma kawo aya to to malam da wannan ayi musaffa mana kuma shikenan a wuce wurin in dai abin haka ne ba maganan a kawo aya ba ko ba kawo aya ba maganan hujja dalilin ka aya ta goyi baya shi muke magana ba wannan ba to amma alhamdulillah mabiyan ma suna ganewa banda sauran waɗanda yan boko akida su ba su karatun addini ba kuma sun ɗauki wani tunani sun maida shi akida ba tare da hujja ba su kaɗai ne har yanzu ba su fahimta ba a hankali muna bi su ma za su fahimta insha Allah za ka ga dagar za ta za ta zame maka wani abu yanzu dai na san ka fara ji a jikinka so wannan kenan sai magana ta biyar shine odiyan maulana chief imam sheikh usman nushar rufi da ka kawo a nan malam na sha faɗa ma in za ka kawo abu ka yi tarkizi abin da yake faruwa idan fa a lokacin munazara sai ka kawo dalili na ƙarya sai ka gina hukuncinka akan wannan dalilin na ƙarya da dalilin ya rushe fa hujjojin duk da kake son gaya mutane sun rushe to yanzu Allah da ya tashi kama ka baka sauka daga kan teburinka ba sai da ƙarya ka ta bayyana a fili dan yanzu zan faɗa ƙarya ce tunda ƙaryar ce aka yi nan zan faɗa ko ba zagi bane ƙarya ce dan ƙaryar ce aka yi kuma wallahi duk wanda ya ce na zage ka bai mun adalci ba bai mun adalci ba abin da ya faru ka ɗauko audio na wani mutum wannan mutumin sunan shi mai sunan malam mutumin gane ne mai sunan malam din nan waye shi ba malami bane ba mukaddami bane ba shi bane ka san waye irin mawaka ne kaman su taka lafiya kaman dai taka lafiya yake duk waƙoƙin da yake shehunne da mukaddamai na ɗariƙar tijjaniya suna mai raddi ba su yadda da abin da yake faɗa ba akan shehu hasali ma yanzu yana amerika da zama shi kuma sheikh usman nuhu sha rubutu ƙarya ne ka ce baka san shi ne chief imam na gana ba abinda kake so fa ka ɗauki hankalin mutane shine kamar a nan a Najeriya kana so ka yi hujja akan mutanen kirki sai ka ɗauko boys na taka lafiya sai ka ce kun ji abin da shi da rubuce faɗa shine fa abin da kai ka ɗauko boys kamar na taka lafiya ko ka ɗauko boys na ɗan anti sai ka sanya sai ka ce ga abin da shi ya faɗa wani irin tajlisi ne wani irin ha'inci ne wani irin cin amana ne na ilimi wanda ya kai wannan eh wani irin cin amana ne na ilimi wanda yake wannan wai abin da kake so ai shehu in jiya ka kawo wata yarinya mun ce mata majahuliya ce ba a santa ba to yau bar a kawo ɗaya daga cikin sahabban shehu ibrahim wanda tare suka rari shehu ibrahim ga abin da ya ce amma a ƙarya to ina so in gama duniya yanzu a wuri ɗaya take yanda ake kallon ka a kaduna live haka ake kallon ka a ghana so da mutanen ghana sun yi allah ya isa akan wannan abin kuma wallahi sai Allah ya kama ka tun duniya in baka nemi afuwan Shehu Usman Nuhu Sharubutu wa radiyallahu anhu kai zalunci ka gina hukunci akan ƙarya kuma wallahi tallahi wannan zai zama sanadiyar rushewar yar amanar da mutane suke baka duk wanda yake da sauran amana wanda da gaskiya yake neman addini ba da son zuciya ba wallahi zai barkata dalilin wannan magana kuma zaka fahimci cewa za a barkata dalilin wannan magana in dai ka fara ɗauko zancen ashararai kana ƙarya kana cewa su ne manyan khiyar sahabatu Sheikh radiyallahu anhu kana dannawa kuma wannan ba ina difa'i bane akan shi Usman Nuhu Sharubutu dan ba shi bane jiya na dan yi magana kaɗan akan shi Usman Nuhu Sharubutu kuma sai aka turo min wani link na shafin shi na Facebook cewa shi bai yafe mu duk mutumin da yayi raddi bangaren shi ba yace duk mutumin da aka zage ni sai yazo zai kare ni yace ban yafe ma wannan da zai kare ni ba sai ce dalili ni ban zo raba kawunan mutane ba sai ce kuma dan an zage ni ba damuwa ba ne yace an zage wanda ya fi ni sai ce kuma duk wanda zai zage ni yanzu zagin da zai mun an mun irin shi a baya ko bai hana ni in zama abin da na zo sai ce ni ban yafe mu duk mai neman yi min raddi ba sai ce ko diyata in ta ce za ta mun raddi ban yafe mata ba sai ce ni ban zo da in raba kawunan mutane ba ni na zo dai in haɗa kawunan mutane ne so da wannan maganar ba ina raddi wani ga shi Maulana shi Usman Nuhu Sharutu mana ina kare shi a'a ina bayyana ƙaryar mutumin da ya ɗauko labarin wani mutum a sharari wanda duk shehannan Ghana na Allah ba sai da shi bai ce wai shine shugaban ɗariƙar Tijjaniya na Ghana ga baki ɗaya Maulana shi Usman Nuhu Sharutu wannan ya nuna rishin amana ta ilimi kuma Allah ya isa bamu yafe ba wannan da kakkausan harshe nake Allah ya isa bamu yafe ba kuma idan dai har malamin da ke zamanin nan yana raye dan iskan da ke wancan surutan yana raye za ka yi ƙarya ka ɗauko maganan wani ka birkita ka ce ta wani ce dan ka cimma hadafinka wannan zai nuna babu hadisin da ba za ka iya wa ƙarya ba babu malamin a duniya da ba za ka iya wa ƙarya ba so da haka yau duk wanda zai ce raddi na yayi zafi ya faɗa gaban zafin aka zo amma daga wannan gabar zan sake saukowa ƙasa yawa na gama mai dan zafi zafin ka san dai ba a addini da ƙarya in ka fahimci haka shikenan Allah ubangiji shi ne mu gaba ki daya da aka gama wannan sai aka ɗauko matsalar ganin annabi malam ya daɗe yana cewa zai tattauna matsalar nan yau ya fai kokari jama'a a jinjina wa malam saboda ya ƙara bayyana wa duniya gaskiyar abin da muke faɗa ba zai iya kare dagan nan da aya da hadisi ba zai iya ba ba zai iya ba to bari ku ji abin da ya faru da ya ɗauko dagar sai na farko abin da ya ce ya ɗauko littafin jalaluddin suyuɗi sai ce duk abin da suyuɗi yake kawowa a wannan littafin ƙala kaza a karata hu kaza wane ne ta duk ƙarya ce to ƙala kaza a karata hu kaza wai duk hadisan ƙarya yanzu wannan in muka ce ya zagi hadisan annabi ya ƙaryata su ban mai sharri ba abinda kawai zai bambanta ko zai tabbatar da wannan zancen shine dan Allah wanda ba shi da tanwirul halak ko da a net ne ya shiga ya sabke shi PDF ya bi tanwirul halak ya iske babu hadisi ko ɗaya na manzan Allah in fa akwai hadisi ko ɗaya na manzan Allah sannan kuma ya bi hadisin ya gaba da inganci in fa akwai hadisi ɗaya mai inganci sai malam ya kuma gashi malam ya nuna littafin ya ce duk abin da ke ciki ƙarya ne mai malam yake nufi malam ya ƙaryata hadisi ko ya gaskata hadisi to na tabbata muku duk wanda zai kore muku ganin annabi sai ya fara ƙaryata hadisai tukunna dan shi bai da hadisi idan ya ƙaryata hadisai sai kuma ya fara biyo baya saboda haka mun ji malam ya ƙaryata hadisan da ke cikin tanwirul halal kuma wallahi alhamdu na faɗa muku ran da zan yi magana akan maganar ganin annabi sallallahu alaihi wasallama cewa tanwirul halal tunda malam ya riga ya sanya muku kokonto akai ba zan muku magana shi ba kwata kwata a cikin maganar kawo hujja ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam kuma ko ya tabbata so da ya gama da wannan kaga ya rushe hadisi ya karyata hadisi dan me saboda in fa bai karyata hadisin ba zai iya gina hukuncin da yake son ginawa ba sai mu ji to kuma shi aya zai kawo da ya karyata hadisin ko kuma me sai ce to magana ta biyu magana ta biyu a wai sai ce wannan shine hadisin da suke hujja da shi sai kawo hadisin marra'ani fil manami fasa ya rani fil yakazati ya fitar da takhrijin hadisin duka alhamdulillah ya gaya wa duniya mu masu ce ana ganin annabi ido da ido muna hujja da hadisin man ra'ani fil manami fa sayarani fil yaqazati fa inna shaytana la yatamassalu bi ko da anna shaytana la yatamassalu bi da hanyoyin da hanyoyin ruwayoyin shi gaba daya ya tabbatar da wannan hadisin muke hujja ya kuma fudda hadisin nan cewa ba ƙarya bane ko to alhamdulillah shi da kanshi ya bamu hujja cewa ga abinda muke dogaro da shi hadisi na manzo Allah sahihi ingantacce ya kawo isnadin shi ko in ce yayi takrijin hadisin to shi kuma da shi da mutanen shi da suke karyatawa da me suka dogara sai muka ji ya ci gaba sai ce to mu bari ku ji sai ɗauko ƙaton littafi masu atul ahlam da kai shi sai ce shi ma bai san nawa ne ta na wani mutum gashi nan masu atul ahlam na wani malami yanzu da majahulul hal masu atul ahlam majahulul hal majahul a duniyar ilimi da shi za ka karyata hadisin manzo Allah ni wallahi na dauka aya za ka dauko sai ka ce to mu ga namu da ka ce sai gobe za ka yi maganar littafin sai ka ce ku mi ko shiga cikin wancan katon alamar na tare da kai din ma ba su san suna ba sai dai kwatance jahilai ne dukkan su a bayan ka kace musu atul alam suka fara duddubawa ai da da ilimi kawai lekawa za su yi su ga sunan su dauko sai ka a wancan babban wancan babban wato duk jahilai ne dama irin su ne kuke tarawa kuna wauta ya tabbata dan ko sunan in an faɗa ba su ba su sani ba za su iya ɗaukowa ba suna sai an yi kwatance to yanzu waɗannan daman su ne za su ziga ka addini su ce kai malam ne ka yadda ya aka yaushe duniyar ta koma duniyar ilimi ta koma jahilai suke naɗa malamai wanda ko musu atul alam bai sani sai an kwatanta mara girman shi da fa ka fara a musu atul alam tun daga minti sha shida da sakan talatin sai da kai minti ashirin da hudu a musu atul alam wai wannan musu atul alam din da wannan tatsiniyar duk da ke cikin musu wata lalata littafin da in nace duk abin da ke cikin shi karya ne ban yi laifi wacin da ba hadisi bane fassara mafarki ne kuma ka kwashe mana sama da minti a bakwai da rabi kana ta mana drama a wannan littafin cikin sai nace to hujjan malam ta ɗaya shine mawsu'atul ahlami ya samu kimanin minti bakwai da rabi yana ta magana a mawsu'atul ahlami dan ya karyata hadisi wane ne mai musuwatul ahlami to Allah ne mai musuwatul ahlami sai a ce a wani malami ne da ko shi malam ba mai faɗi sunan shi ya ce dai na wani malami sai muka ce to nan dai duniya ce hukunci da mai hadisin da malam ya tabbatar ingantacce ne ya kuma ce shine hujjan masu ce ana ga annabi da mai mawsu'atul ahlami na wani malami wanda ba a sani ba yanzu mun yi drone mun kawo hadisi ɗaya ingantacce ya kawo magana daga mawsu'atul ahlami minti shidda minti bakwai da rabi a mawsu'atul ahlami da haka a sai mutane su ɗauka mai hadisi za a ɗauki zancen shi ko mai musuwatul ahlami ɗaya kenan sai wuce hujja ta biyu sai kalli kwamfuta shi ya dan mata wani haka siri saboda abin duka sai an dan yi ɗan dubaru sai fara ɗauko labari sai cewa yi sannan al'imamu zuhuri yana faɗa wato ai ainihin an zuhuri wato shi wannan jaro majaruri ne sai aka shiga li'irabi aka shiga li'irabi aka shiga li'irabi li'irabun ma in an kamo wani wai an zuhuri الزهري مجرور بأن بالكسرة المقدرة على الياء بالكسرة الوانين على كرودي to kai ka zazzage abin nan kuma daman dan baka iya bane kake zage shi yau kuma ka tona kanka asiri sai kana duniya baka iya da irabi ba to menene hikima kawo da iraban tare da ta baka iya shi ma daman dan ka cinye lokaci ai ka ci dan da ka fara zabga labari a wannan li irabi li irabi li ka dauki wajen minti goma da ka ƙida sai ka ce, kawai hadisin ne ka kawo, al'imamu zuhuri kawai sai ka tsaya, to wannan man duk wanda yake ɗalibin larabci ya san umumi take nufi, to abin da za a yi yanzu, to duk mutumin da ya ce ya yi mafarkin annabi kuma ya ga annabi saboda ya mafarkin annabi saboda hadisi ya ce marar ani fil manami, fasa ya rani fil yanzu to tambayar da za ka yi mai, shin sahabbai ba su yi mafarkin annabi ba? Tabi'ai ba su yi mafarkin annabi, to waye fito ya ce maka an yi ya ga annabi ido da ido a cikin su ai baka ba mu hujja ba sai ka ce da zuhuri ya kawo da ka gama li'irabin kakaf sai ka ce to zuhuri ya dogara da aya kaza ya rushe wannan hadisin haka muka so kawai sai ka ce wai a tambaye mu daman da tambaye mu ne zaka rushe sai da ka gama da abin da yawan mamaki ya kuma ƙara tsorata ni shine cewar ka duk mutumin da sahabbai sun yi mafarkin annabi ko ba su yi ba to sun zo sun ce sun ga annabi duk abin da za a kawo muku a ce wai sun ce sun ga annabi ƙarya ne mu kuma hadisi muka kawo hadisin zamrata ibnu salama mun kawo hadisin nan mun gama sai ka ce duk abin da za a kawo a ce sa wani sahabi ya ga annabi ƙarya ne to ma'ana hadisi ƙarya ne kenan ka sake ƙaryata hadisi a wannan point din bayan ƙaryata shi da kai a cikin littafin jalaluddin suyuti sai ka dawo ka ce wannan magana ce ta sufaye a bar musu kayan su ka san sufaye sun fi kowa imani wai gatse ne wannan a ai ba gatse ba kamar wallahi mun fi imani saboda wallahi yau ƙaryan nan kaɗai da kawa duniya ka ɗauko labarin wani ashirari daga cikin mawaƙa mai guluwi a Ghana kace wai shine babban almajirin shi Ibrahim Maulana Shehu Rubutu idan Allah ƙarya alama ce ta mumini ko alama munafiki saboda Allah to abu na biyu wannan abin ƙarya ce ko ba ƙarya ba ce idan kuma ka ce a'a kuskure aka samu to sai in ce to anan ma kai wani kuran Qur'ani ya ce in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu kullu abin da nake gaya ma in an turo maka bidiyon nan kafin ka sa ko an turo ma audiyon nan kafin ka sa fatabayyanu ku nemi tabbatuwar wannan labarin haka ne ko ba haka bane amma ba kai ba me ke nunawa ba ka Allah ya ce ai ka ce ba za ka yi ba kenan Allah ya ce fa tabayyanu ka ce kai ba za ka yi tabayyanu din ba kawai kai kai ka yarda so ya tabbata an yi ƙarya to da Allah mai ƙarya in ya ce da ba an bi shi imani ai gaskiya ya faɗa wallahi mun fi ka imani ba wai shi mu na sufa ba wallahi ni ba zan iya wannan ƙaryar da kai ba wallahi ba zan iya yi ba kuma Allah ya kiyaye ni Allah ya tsare ni da duka in ummu gabaki daya so wannan kenan sai ka sai hujjarka ta uku sai ka ce ibn al-jawzi ya ce ibn al-jawzi abinda na so ka tam ka gaya mana ibn al-jawzi din nan wanda ya rasu shekara ta 590 da wani abu kamar yadda kace da 97 ne ni bari dan taimaka maka dan saman na, na 90 din da 97 ne ibn al-jawzi din nan ko cikin ulama'us salaf baya ciki salaf salafus salih da ake cewa salafus salih baya ciki to kuma kai ne ka gaya mana ko sahabi ya faɗi magana in ta ci karo da ta annabi ta, ta sahabin ake ajewa to mu mun kawo ta annabi kai ka rasa ta annabin da za ta aje ta mu na farko dai ka rasa ta Allah da za ta soke ta mu ta annabin da muka kawo ka rasa ta annabin da za ta soke wannan ka rasa ta sahabi ka rasa ta tabi'i ka rasa ka rasa ka sara sai da ka zo karni na shidda karni na shidda ma a minute din shi sauran shekara hudu ya wuce ka ɗauko labarin ibn jawzi ashe ya daman ya inganta a ɗauko labarin wani malami na ƙarshen ƙari na shidda a ƙare ta hadisi da shi kuma a dawo a ce da awa ake zuwa ga kitabu sunna daman ya halatta daman ya halatta sai ka ce sai gobe za ka kakkawo ka kakkawo na tara duk maganganun na san dai ai ka kawo al-Imam al-Qurtubi ina so ka kawo al-Imam al-Qurtubi zaka ga yadda ake fahimtar ilimi duk nassoshin da ka daman na san ƙaryar mutum ne mai son soke ko ƙaryata ganin annabi sallallahu alaihi sallama a ido biyu ya kare bai kawo wannan magana ta kurdi ban san ba ko yau da na faɗa zaka iya kokari gobe ka ki kawo ba amma dai ka mana alƙawari ka ce zaka kawo ka ce zaka kawo so dan da zarar baka kawo na san ka ji tsoron wannan abin da na faɗa ne to ina jira ka kawo magana ta kurdi in kawo maka daga littafin almajirin shi wanda ya nakanci ilimi a hannun shi cewa wannan zaton da kuke nufin shi al-imamul qurtubi abul abbas al-qurtubi dan qurtubin biyu ne ko da bai kamata in baka sata ansa ba dan ban san ko baka san haka ba ban san ko baka san haka ba karka dan daga nan ma za mu gode zurfin ilimin ka amma yanzu amma na wajen ma na baka sata ansa za ka fara bincike to kurdubin da ya kawo wannan maganar almajirin shi wanda ya cira daga hannun shi ya fito yawa duniya bayanin me malam yake nufi da wannan maganar yana daga cikin wanda ya kara rawwaja muku maganar nan ta qurtubi din nan ta kara tasiri shine ibn ibn hajar al-asqalani Allah ji kanshi Allah mai rahama cikin fatawul bari sannan duk wanda ya zo bayan qurtubin nan ba zai iya inkarin ganin annabi ya kazatan ba sai ya koma ya dauko maganar qurtubi din nan har su ibn taymiya duk sai da suka cirato daga shi qurtubin nan ya ce kaza qurtubin nan ya ce kaza to mu dauki qurtubin nan mun kai shi kimma ta karamci da ilimi Allah ya ce mu shi addini a hannun shi ka yarda mu aje hadisin annabi dau mu dau fahimtar kudubi a irin fahimtar ka to ina so ka kawo fahimtar ka ce zaka kawo da maganganu sai ibn hajar al-asqalani za mu warware maka mu nuna maka ba ma ku fahimci ma abin da kurdubi yake nufi kwata kwata hasali ma kurdubi inda ya nufa daban inda kuka nufa daban kuma maganar shi duk wanda ya hujja da ita akan cewa ya ce ba a ganin annabi ne ya kazatan ya ma zalunce shi in ji wa in ji almajirin shi wanda ba zan gaya ma sunan shi ba sai in kayi gigin kawo magana tashi ni kuma in kawo ka ta almajirin sauran nan magana ita ma na riga na wuce da ita ina ganin maganan ganin annabi alayhi salatu wassalam har yanzu dai muna bin ka bashi da kanka alhamdulillah da zaka fara kadiyar nan ko in ce da zaka fara matsalan nan sai da ka tabbatar mun dogara da hadisi ingantacce marar ani fil manami fa sayarani fil yaqazati har yanzu muna bin ka bashi kawai ka soke wannan hadisin in za ka soke shi da tatsuniya to ka mana adalci ka soke wa ahalus sunnati hujjarsu ta sunna da tatsuniya saboda daman ku ne ɗan asadirul awwalina to daga yau ka yarda tutan nan da kuka daɗe kuna kwallayen da ita mun kwace ta a hannunku mu ne ahalus sunnati wal jama'a yayin da ku kuma kuka koma ɗan asadirul awwalina da fatan an fahimci wannan so wannan shine magana ta akan a dan na ce damar daga ƙasa daga ƙarshe na ɗauko maganar maganar da ka daɗe kana sheke a yaka akan ta saboda ka rasa hujjar da zaka kare abin da muke faɗa sai ka karo wata shubha wa man yuhibbuni wa man ra'ani ko wa man yarani fi jannatil khuldi bila buhtani iz annani khalifatu tijani sai kai shiru ka tsaya anan kace wai shehu ibrahim duk ya samu wannan ne kawai dan yana halifan shehu tijani ka girshin adalci abin da damu muka dade muna ga mutane kenan mutanen nan ba ku da amana za ku ciro zance ba ku ida shi kamar yanda mutumin da in ya so hana ka sallah zai ciro zance daga ayar Qur'ani ya ce Allah ya ce la taqrabu salata sai ya shiru har ma ya ƙara ce maka kai Qur'ani ma ce in ma kai sallah azaba za a maka fa wailul lil musallina sai ya shiru saboda rashin adalci da ya cika za a fahimci ma'anar la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun fa wailul lil musallina allazina allazina wa salatihim sahun allazina rauna wa yamnauna al ma'un wannan ko wannan abin da Shehu Ibrahim ya faɗa wa man yuhibbuni wa man ra'ani ko wa man yarani fi jannatin kulli bila buhutani iz annani khalifatu tijani sai cewa yi mauhibatan an ahmad al adnani ba dan ina halifan shehu tijani bane na zama haka a'a dan kyautar da annabi muhammad yayi mini ne na zama haka annabi ne ya min kyautar sai dai kyautar ta biyo bayan dan ni halifan shehu tijani ne wacce ce kyautar ta man yuhibbuni wa man yarani to yanzu anan ne zamu dan yi karatu mu dan shafa kan wanda baya karatu dan duka jahilci ne ke wannan ya ɗauka ya ƙure to daga nan da Allah zan ƙara maka wata godiya Allah ya saka maka da alkhairi kuma na tabbata malaman izala sai sun yi tunanin zama sun duba tattaunawa matsalar ka kai wannan mutumin saboda ka zube musu matsala ma mu ka zube mana alheri abin da yasa kuwa a ko da yake baka jin maganar su ai da kana jin maganar su da baka yi wannan abun ba abin da yasa za su tattauna da kai sun daɗe suna online ɗin mutane suna ce a littattafan ɗariƙa akwai miyagun maganganu akwai miyagun maganganu amma sai a ƙi fuddowa sai a bar mutane a ruɗe kai kuma da ke baka da wayo baka fahimci yaƙi ne ake da haƙƙo ƙwalwa ba kai ka ɗauka da gaske ne ka ɗauka da gaske akwai mugun abu a littattafan ɗan ɗariƙa shine ka fara bi kana fuddowa su da ke sun fika wayo sai dai su ce akwai amma ba sa fuddowa kai kuma rishin wayo yasa kake kokarin fuddowa to me yasa su sai dai su ce akwai ba sa fuddowa kai ka zo yanzu kana fuddowa yarinta ko yarinta ko yarinta ce take damun ka sai yi magana ka ce mana yara eh ko yarinta ko na ko dai ina kasa da kai a shekaru to kwakwalwa ta ta girmu ta ka a fikira wallahi wannan kuma alhamdulillah shukran la fakhra na gode wa Allah so anan abin da yasa ka zame musu matsala waɗannan abubuwan da kake ta huddowa yanzu wa man yuhibbu ni wa mara ariya ko ya take littafin dalika kullun karantawa ke kwana kiriya رأيت رسول الله جهرا ويتزتم بباريسا رأيت رسول الله جلس بأنني رأيت رسول داما kana kawo baitin farko nace bari in kara maka kuma diwanin nan da ne raka 250 kaje kasuwa sai za kai ni muke boyewa ba abin da muke boyewa so amma su waɗancan malaman da yaki suka rika yi da kwakwalwa ba ba ba gabaye bane sai su ce akwai mugu abu akwai mugu abu aka ce ai za su ce jawahir ma'ani shafi nono sai a ce je ka duba kai kuma da abin dan boko akida ne malamin kama ya kasa karanta rubutu ba wasali balle ɗalibin ɗalibin da aka ce ɗauko min motsu atal ahlami ya kasa gane sai da aka canta mai in ka ce mai ji duba jahil ma'ani me zai gani dole ya gane kawai eh akwai dai mugu kamar da na ga wani yaro yana rubutawa a facebook shehu tijjani ya ce ko ƙarshen musulunci ba mu ji ba a ifadatul ahmadiyya aka tsatsare yaron wasu wallahi waɗanda bayan Allah ya dariƙa suka ce kawo mana gurin kawo mana wurin yaron ya kasa na yi dariya na ce a wani shaidani ne aka duniya ya koya masa kuma ya kasa kawo wani halin su to irin waɗannan abubuwan su ne malaman izala suka rika yin 419 da su amma ba sa fuddo wurin kai kuma a zaton ka da gaske akwai sai ka je ka duba abin da da aya da hadisi aka gina shi sai ka fuddo sai ka ce nan ne mugu abu mu kuma sai mu baje shi mutane wallahi daga dagan nan da ka fara mutanen da suke jin daɗi ba kaɗan bane yan ɗariƙa alheri dagan nan ta zame musu Allah Ubangiji ya sa ta sheɗe da kake cewa in an zo azumi za ka bari za ka fara karatun nan zuwa azumi ina bakin cikin abin nan saboda ga azumi ya taho Allah sa karka fata tun da dai bana ba tasire za a yi ba ina zato kawai ka ci gaba da karatu mu ci gaba da wargaje maka aiki in ya so yan dariƙa sai su amfana kana taimakon mu wallahi kana taimakon mu sannan yan uwan mu ne zala ina roƙo dan Allah kar ku hana asali suna wannan wannan abu da yake kar ku hana shi dan Allah ku bar shi ta tonowa ya ta tonowa muna jin daɗi so wa man yuhibbuni wa man yarani ba boye take ba fili take tana cikin littafin shehu na kwarakiriya kuma shehu da yaqini ya faɗa shi sa baya boyewa akwai wata ma a cikin diwani eh akwai wata ma a cikin diwani yana cewa fa inna khututi lil anami sa'adatun falam yashqa yawman man ra'ani wa khatiya tana da a cikin diwani in kara maka dan na san kana can kana can hadawa kanka zufa dan ka samu bari duk in guraren zai rika yi maka ishara maka fuffuddo mana tunda mu in mu muka fuddo muka ce wannan ne kuke ta ba kyau in mu warware sai a ce a ba su bane mummunan yana can kasa kasa to bari mu rika taimako wanda yake tono su mu taimaka maka ka ida tono mana su duk mu kawo asalin sa Qur'ani da Sunna in yaso sai mu ja bakin duk wani shedani da yake kare shi akwai wani mugu a wani tafan dariƙa yau dai Musa asalin Sunna ya ida fuddo su tas mun kuma kawo musu mashahadi ko hujja da Qur'ani da hadisi so wannan hadisi wannan magana ta Shehu radiyallahu ta'ala anhu sai ka dauko littafin Maulana Shehu Atiku radiyallahu anhu kai ta yin magana kai ta yin magana kai ta yin magana kana bata mai larabci aka dauka Allah yana so in ga wani abu su Shehu Atiku radiyallahu anhu ba sa'annin ka bane dan Allah sa ido kyale saurara in kana da matsala kawai neman mu neman mu wanda mu ko wallahi tallahi yau da Shehu Atiku yana duniya ba mu isa mu juya mai takalmi ba ma tukunna a cikin hadiman shi ma mu bamu ne malaman mu ne hadiman shi malaman mu ne masu juya mai takalmi mu sai dai in ka gama juya mai takalmi in ka zo zaka sa naka mu ma mu juya maka naka so da haka mu dinnan waɗanda ba mu kai hadiman shi a ciku ba kar ka ba kanka hala in ka ga wani abu tambaye mu ba sai ka yi dogon zango wasu shi a ciku sun fi karfin ka cikin abubuwan da ka faɗa sai cewa kai duk wanda annabi ya ce ko annabi ya ce wani ɗan aljanna ne to wallahi Allah ne ya sanya shi. To, ya za ka yi da hadisin da za mu kawo nan gaba, zan kawo maka hadisi wanda annabi alaihi salatu wassalam yana cikin sunan Tirmidhi. Abinda kuna cewan cewa wai annabi ma alaihi salatu wassalam bai ce wanda ya gan shi ba zai shiga aljanna amma sai ga shi wani ya zo jahilci ba fa karatu wallahi wallahi ba fa karatu ba kwa karatu kwata kwata kwata kwata hadisin gashin a sunan tirmizi a sunan tirmizi mu faro da kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu iso dan ka fara cewa annabi ma bai faɗi wannan ba annabi ma bai ci wanda ya ganshi ya zama dan aljanna ba to barka ji yana cikin sunan tirmizi a cikin kitabul manaqib babu ma jaa fi fadli marra annabi sallallahu alaihi wasallam ga hadisin حدثنا يحيى بن حبيب ابن عربي حدثنا موسى ابن إبراهيم ابن كثير الأنصاري قال سمعت طلحة ابن خراش يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمس النار مسلما رآني أو رأى من رآني أبندا أبو إيسى الترمذي هذا حديث حسن غريب هذا حديث حسن haza hadisun hasanun bari in fasara saboda masu ɗaukar musuwatul alami ba za su iya fasara wannan ba za su iya gane ma'anar larabcin nan ba masu ɗauko musuwatul ahlami kai musuwatul ahlami masu ɗauko musuwatul ahlami ba za su iya gane me nace ba abinda hadisin yace in ji Abu Isa at-Tirmidhi radiyallahu anhu yace haddathana Yahya bin Habib ibn Arabi malamin shi Yahya sunan malamin malam Yahya dan Habibu to shi ya ba Abu Isa labarin wannan wato isnadin shi ne nake kawowa shi kuma Yahaya din nan yace shi kuma Musa ibn Ibrahim ibn Kasir ya faɗa masa kaji na biyu shi kuma Musa ibn Ibrahim din nan al-Ansari mutumin Madina ne shi kuma Musa ibn Ibrahim yace ya ji daga Talha ibn Kharrash shi kuma Talha yace ya ji daga Sayyidina Jabir bin Abdullah al-Ansari Jabir da baban shi Abdullah bin Haram dukkan su sahabbai ne saboda haka radiyallahu anhuma shi kuma Jabir ya ce ƙala samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kulu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam naji shi yana cewa la tamassun naru wuta ba za ta shafi musliman wani musulmi ba ra'ani wanda ya ganni aw ra'amar ra'ani ko ma yaga wanda ya ganni to dan Allah dan annabi da kace wai annabi ma bai faɗi wannan ba babu shi a hadisi tambaya jahilci ne baka karanto nan gurin baka je kai hukunci haka yana zuwa kace babu to in ko da sauran jahilci me yasa ka fara wa'azi ka bari mana sai ka yi hada da yan ilimin wanda ake bukata ko kuma a ka san shi san zuciya ne sa ka boye shi kace babu dan duk amsa ɗaya dole dai amsa ta zama ɗaya biyu ko dai jahilci ne sa baka san hadisin ba ko kuma ka san shi ka ki faɗa to duk abin da ka faɗa ba uzuri bane duk abin da amsa ya zama jahilci ba uzuri bane dan jahilci zai iya zama uzuri ga mutumin da ya itirafi da jahilcin shi ya zauna a bai sani ba shikenan amma kana da jahilci kuma ka fara da'awan kana da ilimi ka fara karatu akwai matsala so bari ka ji ba wannan ma ya burge ni a hadisin ba astaghfirullah alazim ba shine abin da ya kamata in tsaya a iya nan ba qala talha shi talha wanda ya ruwaito hadisin daga sai na jabir bin abdullahi sai cewa yayi da ya ba da ya baiwa almajirin shi musa ibn ibrahim labari sai cewa yayi faqad ra'aytu jabir bin abdullah to ce to alhamdulillah ni ko kaga naga jabir bin abdullahi kaga me yake nufi shi talha din nan shi ma ya zama dan aljanna tunda ya yarda da hadisi annabi ce duk musulmin da ya ganni ba zai shiga wuta ba kuma wanda ya ga wanda ya ganni ma sai shi talha ya ce to alhamdulillah naga jabir shi ko jabir ya ga annabi kaga ba zai shiga wuta ba kala musa shi kuma musan da ya riwaya daga jabir daga talha din sai ta wa qarra aisha talha yace to ni kuma alhamdulillah naga talha to shi musan sai yake ce ma yahayan da yake ba labari sai yake ce to kai kuma ka ganni saboda haka sai ce wa nahnu narjullah dukkan mu muna da jaɗin Allah ya sanya mu cikin wannan saboda haka me me Abu Musa yake Abu Isa at-Tirmidhi yake nufi yana nufin a Jabir bin Abdullah ya ga annabi saboda haka ya zama aljanna alhamdulillah a Talha ya ga Jabir bin Abdullah ya zama aljanna shi kuma Musa bin Ibrahim ya ga Talha shi kuma Yahaya ya ga Musa bin Ibrahim so da haka dukkan su suke wa nahnu narjullaha mu ma muna raja'in haka a gurin Allah sai ka dawo kana magana cewa wai an ce ai ga wani abu wai ai ai har ma sun wuce ba wai ma wanda ya gan ba wanda ya ganka ba a'a wanda ya ga wanda ya ga Shehu Ibrahim ma ya shiga aljanna kai mana adalci wannan magana ba Shehu Ibrahim bace da mun kun saba wannan tadlisin ko ko ko ha'inci ma zan ce wannan magana ta al'imamu sa'alabi ce, al'imamu sa'alabi, amma bari in baka hujjar da in ka ƙaryata ta, wato, za ka watsa garin karuwa. Dalili da an yi magana sai ka ce, wallahi, ina ilma wa shaɗan hudu, ina kaza, kuma wallahi ba dan Allah ba, saboda kana zuwa sakwato tafsiri. So da ka san in ka taɓa shi Usmani na sakwato radiyallahu ta'ala anhu, ka tashi aiki a sakwato. To bari in maka hujja da shi Usmani in ga ƙaryata shi za ka yi ka je in ba ka da shi ka tambayi mutanen sakwace su ara maka littafin al'ajabatul muharrara an al'asilatul mukarrara littafin da ake cewa shi su masu wanda wani buzu ya aiko wa shehu usmani tambaya daga yankin azbin ne ya aiko masa tambaya guda sha hudu a cikin tambayar tambaya ta sha hudu ya yi magana akan salatul fatih ya mai shehu usmani dan kudi tambaya akan salatul fatih a ciki da shehu dan kudi ya bashi ansa na cewa eh duk ramanonin da al-imamul bakari yayi akan salatul fatih gaskiya ne sai ce waliyai suna da haka sai ce ga ga abul mansur sa'alabi shi ma ya faɗa ya ce duk wanda ya gani dan aljanna ne wanda ya ga wanda ya gani ma dan aljanna ne wanda ya ga wanda ya gani ma dan aljanna ne har hawa bakwai sai cewa yayi da sharadin kawai in ka ganshi ka ce ka shaida na ganka in yace na shaida na shikenan yana cikin littafin shi Usman dan gode kuma tabbatarwa ne yayi ba korewa ba al-ajabatul muqarrara ko al'ajarci muharrara al'asirci mukarrara amma in ka ce musu shi su masu littafin ya fi kowanne shahara da wannan sunan shi su masu da Allah ka tambayi in sakwata su ara maka shi su masu ko kuma gobe ka shigo wannan sahar ka ce ƙarya nake ba wannan magana shi su masu to in ta tabbata shi dan kodi ya tabbatar da wannan maganar tana yiwuwa to sai mu ji za ka yarda saboda ka gyara miyarka ko kuma za ka yarda shi dan kodi ko kuma a shi shodan bodi radiyallahu anhu masumi ne a wurin ka duk abin da ya faɗa saboda mutanen Sokoto suna karrama ka dan wannan duniyar taka shi ya ketare a ka dauki zancen shi kullu kalamin yukhadhu radiyallahu kalam sahib hazar dariq sallallahu alaihi wasallam banda shi Usman dan gode ko saboda gyara duniya ka mutane sun fara fahimtar duniya ce ake nema wannan karatu so anan idan ya tabbata wannan hadisin da muka kawo kuma ni ba ma na so in maka hujja da maganar shi Usman dan gode ko kawai dai na ga saboda yana da wata kima a wurinka a ko da magana shi ta ci karo da hadisi ma za ka iya ɗauka duk da ba ina ce maganganun shoɗan fodi suna cin karo da hadisi babu magana ɗaya ta shoɗan fodi ci karo da hadisi kuma yana so ma in gaya ma fon night ɗin da kake da shoɗan fodiyo da sho abdullahi gwandu da sho muhammadu bello na banza ne cin da dukkan su sufaye ne ka ce gobe za ko jibi za a kama da littattafan da aka zazzagi sufaye aka ce duk mutanen banza ne ka fara kawowa daga cikin littafin sayudi wanda kwata-kwata jahilci ya saka kawo wannan magana al-imam suyudi da ya rubuta al-ali'ul masnu'a al-ali'ul mawdu'a hadisai ne ya tattara na ƙarya wanda sun yi riga sun yadu a hannun mutane da ya kawo ɗabaƙa ɗabaƙa ɗabaƙan na waɗanda suke ƙirƙirar ƙarya ga annabi bai kawo sufaye ba a wannan alfiyar da ya kawo jahilci ne sa baka fahimce shi ba a sufaye kashi biyu ne akwai at-tasawwufus sunni akwai kuma al-ghulatu sufiyya so alghulatu sufiya akwai su mun sani kuma duk malamai din sun faɗi sufaye sun zage su malamai magabata waɗancan gulatu sufiyin suke faɗa waɗanda shafahat yana yin yawa a cikin su da su suke amma wannan maganar da Jalaluddin Sudi ya kawo ya kawo ne a daidai maganar kirkirar a fada'il suwar da ake yi akwai su qur'ani da za ka gani sai ka ji an ce wa qala rasulullahi man qara hadhihi sura kaza kaza kaza wannan hadisan ne imamu jalaluddin su ya ce to wasu daga cikin mutasawwifa suka kirkire su dan su faɗi fada'il suwar na alqur'ani shine abin da jalaluddin su yake tirran nan kana ta bi wurin kana ta rudan jahilai ban so anan ko nan da kake da shehu dan Usman dan Fodi shehu Usman dan Fodi sufi ne dan dari da kadiriya har ya bar duniya Shehu Abdullahi Gwandu radiyallahu anhu sufi ne da dariƙar Kadiriya ni ina mamakin waɗanda kake wasa da hankalinsu a Sokoto kana ce kana tare da Shehu Usmanu kana tare da Shehu Abdullahi Gwandu amma kuma kana zagin sufaye da ƴan ɗariƙu ban san me ya sanya ba kake wasa da hankalin mutanen Sokoto akan wannan tunanin ya kamata duk mutumin da ya zagi Kadiriya ya zagi sufaye kusan ya zagi Shehu Usmanu dan Fodiyo radiyallahu anhu kusan ya zagi Shehu Abdullahi Gwandu radiyallahu anhu da sauran da sauran family ɗinsu so wannan kenan to dan ya tabbata haka sai shehu sai ka ce ai har yanzu ba mu baka hujja akan wa man yuhibbu ni wa man yarani ba eh a wa man yuhibbu ni shehu ce wanda duk ya so ni wa man yarani wanda da ya da wanda ya ganni da sharadi shine fa idan ya zama yana bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan wancan hadisin la tamassu naru musliman ra'ani aw ra'amar ra'ani sharadi musuluncinka to shauce duk wanda ya ganni ko ya so ni ya shiga aljanna shauce a ciku radiyallahu anhu yayi magana akan jannatul ma'rifati wanda a wurin sufaye duk mutumin da ya shiga jannatul ma'rifati ai ya riga ya gama shiga aljanna ya riga ya gama shiga aljanna tun nan duniya wa alkul jannatin na'imi wa lam amut ila alkul janna ya laita kawmi alamun bima gafar li rabbi tun kafin ya mutu haka malaman tafsiri suka fara ko wancan na cikin kissa surat yasir ka je kamar tafsirin tafsiri ila alkul janna sannan duk mala'iku a duk mumini in zai mutu damun qur'ani yakan fada mala'iku sukan sauko tun suna da rai kafin su mutu za su wa abshuru bil jannati lati kuntum tu'adun eh so wannan shine a to in haka ne duk mutumin da ya so shi Ibrahim me yasa shi Ibrahim wannan abun ai ibara ce basidiya akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo da fuskoki da yawa a akwai masu ruwaya ya kai haddin mutawatir wannan hadisin hadisin almar'u ma amana habba almar'u ma amana habba hadisin yazo a Bukhari ya zo a Muslim ya zo a Tirmidhi ya zo a Ibn Hibban ya zo a Ibn Asakir an ruwaice shi daga sahabbai da dama an ruwaice shi daga Abu Musa al-Ashari an ruwaice shi daga Abdullah ibn Mas'ud an ruwaice shi daga Anas ibn Malik an ruwaice shi daga Sufyan ibn Asal an ruwaice shi daga Abdullah ibn Abbas an ruwaice shi daga Sayyidina Abu Hurairah an ruwaice shi daga Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud an ruwaice shi daga Abu Mas'ud Uqbah ibn Amr sahabban manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam duk sun ruwaice wannan hadisin na al-mar'u ba man ahabba me hadisin yace dan a nuna maka lokacin alwayar Anas ibn Malik yace wani mutumin kauye ya zo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya Rasulullahi mata sa'a ko mata qiyamus sa'a yaushe za a tashi alkiyama manzo Allah bai bashi ansa ba sai yace a tashi ayi sallah lokacin sallah yi ana gama yin sallah sai Annabi alaihi salatu wassalam yace ina mai tambayar ranar tashin kiyama sai wannan sahabi ya ratso ya Rasulullahi gani sai ce ma a talaha me ka tana dawwa wannan kiyamar da kake magana sai sahabin ne yace wallahi yace ya rasul ma adatu la kabira salatin wala sawmi walakin yuhibbu Allah wa rasuluhu yace wallahi ya rasul ni fa ba yawan sallah nake takama da shi ba ko azumi kaga completely ba magana ibada yake ba magana soyayya kawai yake sai yace to ni kawai tanadi na ina son Allah ina son manzo Allah sai annabi yace almar'u ma man ahabba shikenan sai na Anas bin Malik ce haƙiƙa hadisan sahabban manzan Allah ba su taɓa yin farin ciki a rayuwarsu ba tun bayan shiga su musulunci kamar yau da annabi ya ce almaru ma man habba har hadisin muslim riwayar na shi Anas bin Malik yakan ce ni ku shaida ina son Allah ina son manzan Allah ina son Abubakar ina son Umar wannan hadisin ingantacce ne ba za ka sauke shi ta kowace fuska ba to idan ya tabbata cewa duk mutum yana tare da wanda yake so dan Allah dan annabi ina annabi Muhammad yake yan uwa musulmi in an ji lahira duka mun sai na aljanna wannan ba mahallin kokonto bane to annabin ne ce duk wanda yake son mutum yana tare da shi to idan kana son annabi a ina kake to a nan fa mala asali sunna ko kai ina maka zaton zaka shiga aljanna kuma ko kai dalili sai dai ko idan matsala biyu ta faru ko ka karyata wannan hadisin to wannan kuma ka shiga rubi ko kuma ka ce annabi ba aljanna yake amma in dai ka karyata wannan hadisin kuma kana son annabi a ko kuma zaba ka son annabi amma in dai ka gaskata wannan hadisin kuma kana son annabi da gaske to kai ma kana aljanna ba nan ba mahallin kokonto bane duk wanda yace ƙarya nake sai dai ƙarya hadisin annabi ne ya faɗa isarwa ce tawa almar'u ma'a man ahabba so da haka wallahi tallahi duniya ta shaida shi Ibrahim yana son manzon Allah shi Ibrahim yana son manzon Allah wannan ba mahallin sabani bane shi Ibrahim yana son manzon Allah annabi ya ce mutum yana tare da wanda yake so annabi na aljanna yana shi Ibrahim yake kenan shi Ibrahim yana aljanna sannan shi Ibrahim radiyallahu anhu in kai ka so shi ina za ka da nasan hadisin manzo Allah aljanna so da haka wannan gaskiyar yaqinin shi Ibrahim da zancen manzon Allah ne yasa ya faɗa haka shi kawai in annabi ya faɗi magana ya yarda to annabi ya ce mutum yana tare da wanda yake so so da haka shi yana da garanti yana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallama so da haka ba ya da kokonto akan cewa kasancewar shi dan aljanna dan kuwa in ya fara kokonto to yana kokonton zancen manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama su kuma suna sallamawa annabi ne duka duka suke sallama annabi ba wani gefe da annabi zai magana su yi kokonto a kai sai wani ce to man yarani fa sai mu ce to hadisin wancan na la tamassu naru musliman ra'ani la tamassu naru musliman ra'ani aw ra'amar ra'ani duk wanda ya ganni ba zai shiga aljanna ba haka wanda ya ga wanda ya ganni to shehu ibrahim radiyallahu anhu mu mun yarda ya ga manzon Allah so da haka yana da sirrin ru'uya dan aljanna ne in muka ga shehu ibrahim annabi ya ce wanda ya ga wanda ya ganni ma dan aljanna ne shikenan to menene iskali a cikin wannan kalmomin menene iskali kawai dan dai duniya ta cika da jahilci an wake ta sunna nisa an koma a satirul awwalina kawai shikenan sai a riga dauko nassoshin qur'ani da sunna ana karyatawa wannan abin da tashin hankali yake wannan duniyar ta shiga rudani kuma waɗannan yan fawannan din su suka jefa mutane cikin rudani amma ƙarshen ku ya zo bi iznillah Allah tabaraka ta'ala zai mana maganin ku kuma duniya ta shaida yanzu mu ne ahlus sunna tun da gashi dai mun shiga daga malam ya fara yan makame sai dai ya ce su ibnu jauzi sun ce sai ya ce az-zuhri ya ce kama da irabi sai ya ce a tambaye mu to me zaka tambaye mu tun da mun kawo hadisi ai yanzu sai dai mu tambaye ka kai eh mu kawo hadisi kuma a tambaye mu to a tambaye mu me akramakallahu ai sai dai kuma yanzu mu tambaye ka kai ai yanzu kai ne muke tambaya tun da mun kawo hadisi ko so alhamdulillah ina ganin